ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tare da barka masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadan daya a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Litinin yau biyar ga watan Safar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443 wanda kuma yake daidai da sha uku ga watan tara shekarar meladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafi mai suna alfurkan bayan alhaka wal mutlan wallafar babban malamin da shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyyat alharrani rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisinmu na goma a wannan darasi kuma muna cikin bayanin da shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala yake yi ka'idar farko da ya fara magana a kanta wadda take cewa man kana a'zamu ittiba'an li kitabihi alladhi anzalahu wa nabiyhi alladhi arsalahu kana a'zamu furqana wanda yafi kowa bin littafin Allah wanda ya saukar ya fi kowa bin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fi kowa tantance tsakanin ƙarya da gaskiya واشتبه ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان sannan kuma ta gefe guda wanda ya fi kowa nesa da littafin Allah ya fi kowa nisa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ko biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallama to wannan kuma sai ya fi kowa nisantar wato iya tantance tsakanin gaskiya da ƙarya wasu ta baha alaihi alhaƙo bil batil sai kuma gaskiya da ƙarya sun rikice masa ya kasa tantance ina gaskiya ina ƙarya kalla da shi ta baha alaihi ibadatun rahman bi ibadatun shaitan kamar waɗanda bautar allah mai rahama da bautar shaitan suka rikice musu suka kasa tantance menene bautar allah menene bautar shaitan wannan gaba ita muka yi bayani a wancan satin mai ake nufi da bautar shaidan a wadda wasu sukan auka cikinta ko suna sani ko ba sa sani a maganar da ta rage karanta mana shine maganar ibn qayyim wanda a cikinta yake fassara abinda ake nufi da ibadatul shaitan da muka ce ibadatul shaitan ana nufin sabon Allah wato bin hanyoyin shaidan khutuwati shaytan da Allah yake faɗa wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan to bin hanyar shaytan ta hanyar saba wa umarnin Allah da aikata abin da ya haramta da barin abin da ya wajabta wannan shine bautar shaytan ibn al-qayyim alayhi rahmatullah a cikin littafin sa bada'iul fawaid mujalladi na biyu shafi na 236 yake cewa waka zalika man zabaha lish-shaytani wada'ahu wasta'adha bihi wa taqarraba ilayhi bima yuhibbu faqad 'abadahu haka nan wanda zai yanka domin shaydanu wato a bashi wani lakani a ce amma sai ya yanka ce ruhanai suna buƙatar ya yanka saboda haka zai ya yanka ya yanka dan taure ko ya yanka bakin sa ko ya yanka ainihin rago mai abin nan karyayyen kaho ko wani abin irin wannan a sa masa wani sharaɗi ya je ya yi wannan to shaidan yake wa yanka hakanan wanda ya kira shaidan yana neman taimakonsa ko yana neman agajinsa ko yana neman tsari da shi ko yana neman kusanci da shi shi ne malin ce to duk wanda ya yi wannan fakada abada to ya bauta wa shaidan وإنما لم يسمى ذلك عبادة ba a kira abin ibada ba bal yusammihi wa in lam yusammi dhalika ibada ko da shi bai yin bautar bai ce abin da yake yi bauta ba ce abubuwan da bokaye suke yi na su rika ba wa mutane umarnin shaidanu su rika bin dokokin shaidanu wanda ko ba su kirawo abin bautar shaidan ba su sunansa bautar shaidan ko da ya kirawo shi wato cewa hidima suke masa kasa akwai waɗanda suke ganin cewa ai waɗannan rohanai ne suna hidimta mana suna ba mu laƙonƙuna suna gaya mana sirri suna gaya mana magunguna sauraka a matsayin hidima suke yi mana to ko da ya kirawo shi hidima sunansa bautar shaidan ya ce bal yusammihi istikhdaman fa sadaqa fa huwa istikhdamun min ash-shaytani lahu yayi gaskiya shaidan ne yake sa shi yana masa hidima fayasiru min khadami shaitan daga ran nan ya zama cikin hadiman shaitan wa abidihi ya zama cikin masu bautar shaitan wa bidhalika yakhdumu shaitan shi kuma a maimakon ka shi kuma shaitan sai masa hidima domin shaitanu ba za su hidimta maka ba sai kai ma ka hidimta musu hidimta musu da zaka shi ne bauta musu lakin khidmatu shaytan lahu laysat khidmata ibadati shi shaidan da yake masa hidima ba hidimar bauta yake masa ba fa inna shaytan la yakhda'u lahu wa ya'buduhu domin shaidan ba zai kaskantar da kai gare shi bai bauta masa amma shi abin da yake yi wa shaidan bauta ce kama yaf'aluhu wa kama shi yadda yake yi saboda haka kaga ashe in aka ce bautar shaidan ba wai lalle sai mutum ya fito ya ci ina bautar shaidan ba abin da zai yi shi zai nuna me yake bautar shaitan din yake ko ba ita yake ba sauraka da dama daga cikin waɗanda suke bin bokaye da waɗanda da waɗanda suke harkar bokanci da ƴan duba duk duk masu bautar shaitan ne ko ba su ce suna bauta wa shaitan ba to alal hakika shaitan suke bautawa a waɗannan shekarun baya-baya an samu wasu da suka bayyana suka ce su masu bautar shaidan ne suka kira kansu da wannan sunan su ba su ma fake da wani abu ba sun ce su abadatu shaidan ne su masu bautar shaidan ne suna da'awar cewa shaidan ya cancanci a bauta masa saboda an zalunce shi ya yi laifi an ce ba za a karɓi tubansa ba an ce har abada an tsine masa ba za a taɓa yafe masa ba bayan kuma yana ta kururuwa yana neman a yafe masa saboda haka an zalunce shi ba haka suke ganin cewa babu abin da ya kamace shi illa su bauta masa ta me za su su bauta masa shi ne su yi irin abin da yake so duk wani abu da shaidan yake so to shi za su riƙa yi za su riƙa shirka za su riƙa kafirci za su riƙa alfasha kaɗe-kaɗe duk wani abin da aka ce wannan hanyar shaidan ne to ita ce abin wato shi ne abin aikinsu akwai su a ƙasashe daban-daban har ma a ƙasashen larabawa da wasu ƙasashen musulmi akwai su a syria akwai su a iraki akwai su a egypt a egypt an ce har wani titi ne masu ran shi kenan titin masu bautar shaidan saboda sanannu ne yawancinsu 'ya'yan manya ne 'ya'yan manyan masu kudi 'ya'yan wasu ministoci wasu sanatoci wanda suka je wasu suka je turai suka yi karatu 'ya'yan shagwaba waɗanda ba karantar da su addini ba saboda ka sai suka mai da bautar shaidan ita ce abin fashin ɗinsu ba ka za su fita maza da mata tsakar dare a je a haɗu wani ɗaya a yi tsirara a sa disco a sa music a ƙure balon duk wani abin da ka san tsara ce to a ranar ita za a yi da sunan ana bauta wa shida akwai su da yawa a america akwai su da yawa a europe akwai su kuma a ƙasashen larabawa to ibnu taymiya da yake maganar bautar shaidan ba ba waɗannan yake nufi ba a lokacinsa ba ba waɗannan abin da yake nufi da bautar shaidan su ne masu aikata saban Allah haka kakkata cewa a lokacin sama akwai irinsu a na yanzu su sun wuce duk inda kake zato su sun kafir cewa Allah karara sun fito sun kuma shelanta cewa shaidan suke bautawa to wannan shine abin da ya shafi gabar cewa akwai waɗanda bautar Allah da bautar shaidan suke rikice musu su kasa tantance su saboda sun yi nesa da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kuma ibnu taymiya ya ce wan nabiyul sadiq bil mutanabbil kadhib su kasa tantance tsakanin annabi na gaskiya da kuma annabin ƙarya annabin gaskiya wanda dalilan da suke nuna annabcinsa suna nan da yawa shi ma annabin ƙarya dalilan da suke nuna ƙaryar annabcinsa suna nan da yawa domin duk wanda zai yi da'awar shi annabi ne kuma ya zanto gaskiya ya faɗa to wanda min afdalin khalqi duk wanda zai yi da'awar annabta ya ce shi annabi ne kuma ya zanto gaskiya ya faɗa to wanda min afdalin khalqillah yana daga cikin mafi falalar halittar Allah yana daga cikin mafi kamalar halittar Allah a ilimi da addini domin babu wani cikin ɗaiɗaikun mutane da zai iya fifitar wani daga cikin annabawa ko manzanni duk irin matsayin da zai taka duk yawan tsoron Allah ɗinsa duk yawan sallarsa duk yawan ibadarsa matuƙar ba annabi ba ne to ba zai taka matakin annabta ba balla hayyafi annabi to haka ce ga wannan annabi ne ya ce ni annabi ne kuma ya zanto gaskiya ya faɗa fa huwa min afdali khalqillah ya fi kowa huwa akmali akmalin nasi fil ilmi wad din ya fi kowa cikar ilimi kuma ya fi kowa cikar addini annabawa a junansu wasu sun fi wasu a junansu wasu sun fi wasu kamar yadda Allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd waɗannan manzannin mun fifita sashinsu a kan sashi wato mun fifita wasu a kan wasu wala ƙad faddalna ba'adar da biyi na alama alaci haƙiƙa mun fifita wasu daga cikin annabawa a kan wasu idan kuma wanda zai yi da'awar annabta ƙarya yake ba annabin ba ne ƙarya yake ya ce shi annabi ne wa huwa min akfari khalqillah fa huwa min akfari khalqillah ya fi kowa kafirci cikin halittar Allah wa sharrihim ya fi kowa sharri cikin halittar Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa man azlama mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayya shay wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah Allah ce wa ya fi zalunci kamar wanda zai yi wa Allah ƙarya ko ya ce an mun wahayi alhalin ba a yi masa wahayi komai ba sauraka babu wanda ya kai shi zalunci Allah ce wa man azlamu mimman kadhaba ala Allah wa kadhaba bi sidqi idh ja'ahu alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin lil kafirin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waye yafi zalunci kamar wanda zai yi wa Allah ƙarya man kadhaba ala Allah wa kadhaba bi sidqi idh ja'ahu ko ya ƙaryata gaskiya lokacin da ta zo masa Allah ce alaysa fi jahannama maswan lil kafirin yanzu a cikin jahannama babu mazauni ga kafirai akwai sauraka babu wanda ya kai mutumin da zai ce shi annabi ne domin wannan ita ce gayar ƙarya a jingina wa Allah subhanahu wata'ala Allah yana cewa yau mai kiyamati tara alladhina kadhabu ala Allah wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin waɗanda suka yi wa Allah ƙarya za ka ga a ranar gobe kiyama za ka ga waɗanda suka yi wa Allah ƙarya wa juhuhun musuwadda fuskokinsu ba irin alaisa fi jahannama matsalin mutakabbirin Allah ce yanzu a cikin jahannama babu mazauni ga masu girman kai akwai saboda haka alkazibu aslun li kulli shar duk wani sharri tushen sa ƙarya ce ƙarya ita ce tushen kowane kowane sharri kuma mafi girman ƙarya shi da yi wa Allah ƙarya mutum ya ce an aiko shi Allah ya aiko shi a ƙarya yake mutum ya ce shi annabi ne alhalin ƙarya yake shi manzon Allah ne alhalin ƙarya yake an masa wahayi alhalin ƙarya yake to wannan ita ce ƙarya da ta fi kowace ita kuma gaskiya ita ce aslul li kulli khair duk wani alkhairi tushen sa gaskiya ce kamar yadda duk wani sharri tushen sa ƙarya ne to haka nan duk wani alkhairi tushen sa gaskiya ce mafi girman gaskiya mutum ya faɗi gaskiyar da ta danganci ubangiji annabin Allah ya bayyana ya ce shi annabin Allah ne ya zanto kuma gaskiya yake da wani ita ce gaskiyar da tafi kowace hadisi ya zo cikin sahihai ne hadisin abdullahi dan mas'ud da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا النبي يجيناه وريق لقسكيها domin gaskiya tana jagoranci ne zuwa ga ayyukan alkhairi ayyukan alkhairi kuma suna jagoranci ne zuwa ga aljanna mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirdadan gaskiya har sai an rubuta shi siddiqi a wurin Allah kuma siddiqiya shine matakin da yake bayan matakin annabta daga manzanni annabawa sai siddiqai sauraka duk wanda ya taki matakin siddiqiya to shine matakin sayyidina abubakar suna da aisha suna da aisha sosai da tuna maryam wa ummuhu siddiqatan kana yaqulu to mutumin da ya zanto gaskiya ita ce ke jagorancinsa a komai duk al'amuransa ya zanto cikin gaskiya yake gina su to gaskiyar da za ta yi ta haifar masa alkhairi bayan alkhairi zai ta ganin alkhairai masu hauhawa haka har ya kai matakin siddiƙi a wurin Allah saura ga yana cikin aljanna mafi ƙoli sannan na bai ce na gargade ku na hane ku da yin ƙarya domin ƙarya tana jagoranci ne zuwa ga fajirci fajirci ko yana jagoranci ne zuwa ga wuta mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana ƙarya yana kirda don ƙarya har sai an rubuta shi babban makaryaci a wurin Allah sai an rubuta shi babban makaryaci a wurin Allah saboda ka kaga ashe as-sidqu aslu kulli khairin والكذب أصل كل شر duk wani alkhairi to yana samuwa ne ta gaskiya duk wani sharri kuma yana zuwa ne ta ƙarya in kuma ka dubi rayuwar ɗan adam a yau za ka ga cewa dukkan wani abu na alkhairi za ka ga akan gaskiya aka gina shi kuma za ka ga ci gabansa dukkan wani abu marar kyau na ha'inci za ka ga akan ƙarya aka gina shi kuma za ka yi ta ganin taɓarɓarewa shi kullum haka zai ta faruwa da ci baya to kasancewar annabta wanda zai ci shi annabi ne kuma ya zanto mai gaskiya ba za fi a'la daraja wani yana daga cikin mafi kololuwar daraja ya zanto annabi ne na Allah na gaske wanda kuma zai ce shi annabi ne alhalin ƙarya yake wannan shi kuma min asfalin darakat ya yi can ƙasa-ƙasa a gurin Allah subhanahu wataala saboda haka kaga abin da ke tsakanin su wanda yake can koli da wanda yake can can ƙasa tazarar da take tsakanin su ba karama bace to saboda haka dalilan da suke bayyana na koli da wanda suke bayyana na can ƙasa dalilai ne masu yawa dalilai ne masu yawa hujjoji ne masu yawa hujjojin da suke bayyana wancan na can san koli mai gaskiya ne da kuma hujjojin da suke bayyana wancan da ya yi ƙasa-ƙasa shi kuma mai ƙarya ne maƙaryaci ne sauraka duk wanda ya san annabin gaskiya daga karanta maka halayyarsa da ɗabi'unsa za ka fahimci gaskiyarsa annabin ƙarya shi kuma daga karanta maka tarihinsa da rigingiminsa za ka fahimci cewa lalle annabin ƙarya ne kowanne halayensa da ɗabi'unsa sai sun bayyana shi shi yasa ibn taymiya alaihi rahmatullah a cikin al-jawab sahih liman baddala dinin masai a mujalladin da ɗaya shafi na 129 yake cewa ولما كان هذا من أعلى الدرجات وهذا من أسفل الدركات كان ما بينهما من الفروق والدلائل والبراهين التي تلا- تدل على صدق أحدهما وكذب الآخر ما يظهر لكل من عرف حالهما ce kasancewar wancan a can koli annabin gaskiya wannan kuma a can can kasa annabin ƙarya ce to abinda ke tsakaninsu na bambanci da dalilai da hujjoji waɗanda suke nuna cewa wancan na sama mai gaskiya ne wannan na kasa kuma makaryaci ne abu ne da kowa da ya san halayensu zai iya ganewa ba abu ne da zai kuya ba ولهذا كانت دلائل الأنبياء وأعلامهم الدالة على صدقهم كثيرة متنوعة shi yasa dalilan da suke nuna annabcin annabawa da hujjojin da suke nuna gaskiyarsu malam yace suna nan da yawa birjik kama anna dalail kadhibil mutanabbi'in kafiratun mutanawwi'a kamar yadda dalilan da suke nuna ƙaryar annabawan ƙarya su ma ga sunan birjik da yawa a wani gurin a cikin shi wanda littafi al-jawab sahih mujalladi na biyar shafi na ɗari da talatin da biyar da hudu yake cewa fa innal mutanabbi al kadda la yuqaribu sadiq babu ta yadda za a yi mai da'awar annabci mai da'awar annabta na ƙarya ba ta yadda za a yi ya kusanci annabin gaskiya wato ba su ma yi kusa da juna ba ballantana har su zama abu daya bal bainahuma min at-tabayun ma la yakhfa illa ala a'mal nas tsakaninsu akwai bambance-bambancen da babu wanda zai kasa ganewa sai wanda ya fi kowa makanta wanda ya fi kowa makanta shi zai kasa gane wannan annabin gaskiya ne wancan kuma na ƙarya ne to amma wanda duk ya yi nisa da littafin allah da sunar annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan shi ne fi kowa makanta fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba wai makanta ta ido ake magana ba makanta ta zukata waɗanda suka yi nesa da littafin Allah suka yi nesa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama babu shakka suna da makanta a zuciyarsu to waɗannan ba za su iya bambance tsakanin annabawan ƙarya da gaskiya ba haka nan a cikin dai wannan littafin al-jawab sahih a mujalladi na shida shafi na 495 ibnu taymiya yake cewa wa idza kana al-qa'ilu inni rasulullah idan ka samu wanda zai ce ni manzan Allah ne in ma in yakuna min khiyarin nas to ko dai ya zama cikin zababbun mutane wa asdaqihim ya zama cikin waɗanda suka fi kowa gaskiya wa abarrihim wa afdalihim suka fi kowa da'a suka fi kowa falala wa in ma in yakuna min shirarin nas wa akdhabihim wa afjarihim ko ya zama cikin waɗanda suka fi kowa ashararanci suka fi kowa ƙarya suka fi kowa fajirci wato wanda zai ce ni manzan Allah ne ko dai ya zama cikin waɗanda suka fi kowa alkhairi suka fi kowa falala suka fi kowa gaskiya ko kuma ya zanto cikin waɗanda suka fi kowa ashararanci suka fi kowa ƙarya da fajirci in ya zanto cikin na farko kaga annabin gaskiya ke in ya zanto cikin abin da in ya zanto annabin ƙarya ne kaga cikin na biyu kenan yake wal farqu baina hadaini يكون من وجوه كثيرة لا تكاد تنطبع bambanci tsakanin wannan da wancan bambanci ne ta fuskoki mai yawa da ba za su lissafu ba kullum minha yu'rafu bihi sidqu hadha wa kadhibu hadha kowane dalili in ka kalle shi zai nuna maka wancan na farko mai gaskiya ne wannan da bai kuma magariyaci ne وكانت المعرفة بذلك قد تحصل عند سماء خبر هذا وخبر هذا كما ذاك يبمنش نغسكيا da نكريا daga sauraron labarin wanda da labarin wanda duk wani wanda ya ji tarihin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ji sirarsa tun daga haihuwarsa da tasowarsa da samartakarsa da rayuwarsa cikin mutanensa da ɗabi'unsa har zuwa lokacin da aka aiko shi to duk wanda ya ji zai tabbata cewa annabin gaskiya ne saɓanin wanda zai ji labarin musaili matul kadda da yadda ya taso da rigingiminsa da munafincinsa da haɗaɗen faɗace-faɗacensa to to zai gane cewa wannan magareci ne wa ru'yatu wajhihi wa sama'i kalami haka nan wanda zai ga fuskar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko ya ji maganarsa da zarar ya zauna da shi ya saurari maganarsa zai gane ce lalle wannan manzon haka nan shi ma magarecin daga an ga fuskarsa za a gane kamar yadda bahaushe ke cewa labarin zuciya a tarbe fuska وما يلزم من ذلك ويختلل به من بهجة الصدق ونوره shi da abin da yake lazimtar haka wato yayin da mutum zai kalli fuskarsa zai ga alamar hasken gaskiya zai ga wato hasken gaskiya ko kuma ya kalli fuskar magaryaci ya ga duhun ƙarya wasa wadihi da bakin ƙarya wa bughihi da bulinsa ya tabayyana bi zalika anna kathiran minan nasi yahsulu lahum ilmun daruriyyun bi anna hadha an-nabiy sallallahu ta haka za ka fahimci cewa da yawa daga cikin mutane suna iya su gane cewa wannan annabi ne na gaskiya ko da ko ba a saukar musu da wani wahayi ba ko da ba a nuna musu wata hujja ta mu'jiza ba ba a nuna musu wata mu'jiza ba daga sanin tarihinsa da labaransa da ɗabi'unsa za su gane cewa wannan annabin gaskiya ne yawancin sahabbai galibin sahabbai ai sun yi imani ba don sun ga wata mu'jiza daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wuya ka ce ka sahabi ne da wata mu'ujiza ce kawai ta yi imani za ka samu cewa zuwa ya ko ya yi tambaya ko ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya zauna da shi ya masa tambayoyi ya gane annabin Allah saboda haka ba ma sai an samar masa da wata aya ba wacce ita ce za ta sa shi tilasta ya imani da shi ba wai da gamsuwa ba malam ya ce wa hadha mutanabbi كاذب بمثل ذلك من من قبل أن يراه من قبل أن يراه خارقا للعادة هكذا شيما ودعور قرية شيما ذا سكان تشوى مقرية تشيني باوي سيسنقون أبو ليسا ولا آدم وشيني ما ليكي تشوى والنبي الصادق بالمتنبي الكاذب وآيات النبيين بشبهات الكذابين هكذا آيوين النباوة da kuma shibahar shubuhohin makaryata su rikice musu kasa gane abin da ake kira ujiza da kuma abin da yake abin nan shubuhatul kazzabe aiki ne na makaryata shubuha ce ta makaryata su kasa bambance wannan a ibn taymiya a cikin kitabun nubuwat juz'i na 1 shafi na 152 yake cewa alwajibu ma'rifatul furuqi bayna ayatil anbiya'i wa bayna man khalafahum abinda yake wajibi mutane su bambance tsakanin ayoyin annabawa da kuma abinda za su gani daga wanda ya saba wa annabawa wa yabbage an yatadabbara hadha an yatadabbara hadha al ya kamata mutum ya tsaya ya to wajen ya gane wannan wa tu'rafu al-furuq al-kathiratu bayna ayati al-anbiya'i wa bayna ma yashtabihu bihi fahimci babbance-babbance da ke tsakanin mu'jizar annabawa da kuma surkullen wasu wanda ba annabawa ba kama yi orafin farko bayanan nabiyyi wa bayanan mutanabbi kamar yadda za a gane tsakanin annabin gaskiya da takarya wa bayanan ma ya ji ubihin nabiyyu da abin da annabi zai zo da shi falfarko hasilun fi nafsa sifati hada wa sifati hada kana iya gane bambancin ma ta sanin siffar wannan da siffar wannan sifofin wannan da ka san su za ka san sifofi ne da annabin gaskiya wannan kuma sifofinsa da kagan za su gane za su nuna maka sifofi ne na magaryaci wa af'ali hada wa af'ali hada da kaga ayyukan wannan za ka gane annabin gaskiya ne da kaji ayyukan wannan can za ka gane na ƙarya ne wa amri hada wa amri hada da kaji umarnin wannan za ka gane na gaskiya da kaji umarnin wancan za ka gane magaryaci ne wa ayatu hada wa ayatu hada zaka gane bambanci tsakanin ayoyin wannan da kuma ayoyin wancan idin nasu muhtajuna ila hada alfurqan a'zamu min hajatihim ila ghayrihi wallahu ta'ala yubayyinu wa yusiru ibn taymiya yake cewa mutane suna buƙatar su san wannan saboda haka annabawan Allah ba wai lalle za a fahimce su bane idan sun zo da mu'jiza babban dalilin da yake nuna annabcinsu shi ne ɗabi'unsu da halayensu wato wanda ibnu taymiya yana faɗar wannan ne yayin da yake raddi ga masu cewa ana gane gaskiyar annabi ne ta hanyar mu'jizar da yake nunawa shi kuma ibnu taymiya yana ce musu a'a mu'jiza ba ita ce take nuna gaskiyar annabi ba halayyarsa da ɗabi'arsa da ayyukansa da abin da ya zo da shi shi yake nuna cewa annabi ne in ka karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga da dama ka karanta haduwar Herakl da Abu Sufyan haduwar haduwar Herakl da Abu Sufyan Herakl malikin Rum sarkin Rumawa da suka haɗu da Abu Sufyan lokacin da ya masa tambayoyi bai tambaye shi wata mu'jiza ya nuna muku ba ya ɓuɓɓugo muku da ruwa daga dutse ya sauko muku da wani abu daga sama ya yi kaza duk bai tambaye shi wannan ba sai rika tambayar sa halayyar annabi sallallahu alaihi wasallam me yake umartar ku da shi yana umartar mu da sallah da sada zumunci da gaskiya da amana da waye da waye ce ya kun taɓa samun shi da ƙarya a tunda muke ba taɓa samun shi da ƙarya ba shin akwai wani abu da iyayensa suke da shi na mulki wanda kuke zaton yanzu yana nema suka ce a haka dai ya yi ta masu tambayoyi da haka ya gane cewa wanda annabin Allah wanda shi ne shi abin da ibnu taymiya a lokacin yake rigima da su abin nan al-baqillani abu tayyib al-baqillani baqillani yana wani littafi da ya rubuta akan annabci to a ciki ya bi hanyar mutakallimun da falasifa wanda suke tabbatar da annabcin annabawa ta hanyar mu'jiza shi kuma yana nuna musu cewa a'a mu'jiza wannan wani abu ne da zai iya faruwa tare da annabin Allah dan a ƙara tabbatar da shi a kuma ƙara tabbatar da mu'mini amma ba wai wannan ne babban dalilin da yake nuna annabcin sa ba ka duba lokacin da kamar yake suratul isra lokacin da qurayshawa suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ta zano masa ladabi na ka hatta ta fira lamin al'adiyya kuwa har zuwa ƙarshe Allah bai yake masa wani subhana rabbi hal kuntu illa basharun rasul duk abubuwan da suka tambaya a yi musu kaza a yi musu kaza Allah ce ka gaya musu hal kuntu illa basharun rasul ni wani ne ba manzo ba mutum ne manzo saboda haka ni ba wani abu da ke da'awar ina da shi da ya fi ƙarfin abin da kuka sani ba ba zan iya birtike dutse bai zama ya rerayi ba zai iya mai da shi azurfa ba zai iya mai da makka ta zama gonaki ba ba zai bugo musu da ruwa daga kasar ta ko ina ba ba zai iya sauko muku da wani abu daga sama ba ni duk ba zan iya wannan ba hal kuntu illa bashar rasul ai ma kuntu illa bashar rasul wanda yana nuna maka cewa ita mu'jiza ba ita ce kadai take nuna gaskiya na tana iya tabbatar da abin da annabi ya zo da shi amma ba ita ce hujjar ba to shine abin da ibnu taymiya a nan yake wurin bayyana cewa mutane sun fi bukatar su san alamomin da za su bambance musu annabin ƙarya da annabin gaskiya sama da abin da zai bambance sama da bukatuwarsu zuwa ga ci da sha sama da yadda suke da bukatar abinci ko abin sha saboda ka kaga Allah kuma zai kore musu wannan ba sai an shiga wani lungu ba ko an shiga wata dambarwa an fahimci wannan to amma waɗanda suka yi nesa da alkur'ani da sunna sai su kasa tantance tsakanin abin nan ayatun nabiyyina da shubuhatul kadabi to shine ibn taymiya ce hatta shtabaha alaihim al-khaliq bil makhluq wannan karshen karshen dagurewar al'amari ke har suka zo ma ba sa bambance tsakanin al-khaliq mahalicci da kuma da ko mahaluki mahalicci da abin halitta wato wasu saboda bata da barin hanyar alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta kai su ma suna ganin da mahalicci da abin da ya halitta duk abu ne shine kore samuwa ba ta Allah ba shi da suke kira a fana'i kusan fana'in iri-iri ne kamar da ibn taimiyya yake kasa su gida uku alfana an shigo da siwa an ibadatar siwa an wajo da siwa alfana an shuhudi siwa ya zanto ba wani a gaban ka sai Allah sauraka kai duk cikin lamurra kawai tunanin ka Allah duk wani abin da zai zo ya gitta ma kana cikin wata ibada sai wani abin zo wuce ma baka san ya wuce ba sai wani abin zo same ka ma baka san ya same ka ba lokacin da za a cire wa ruwa tufin zubair kafarsa aka ce za a ba shi abin da zai kawar masa da ya sa shi bacci ya ce a ku bari sai na shiga sallah na fara sallah sai ku zo ku cire saboda a lokacin baya halartu da komai sai Allah to wannan shine ibnu taymiya ke cewa alfana wa al-shuhud as-siwa yanzu ba ka ganin wani ba Allah ba an ibadati as-siwa ya zama ba ka bauta ma kowa sai Allah duk wata bautar ka ta Allah ba ka dogara da kowa sai Allah ba ka wato fifita kowa a soyayya ba ta Allah ba ka tsoron wani sama da tsoron yadda kake abin nan yadda kake tsoron Allah ko sama da tsoron Allah komai na ubangiji shine gaba ba ka fata sai a wajensa wannan shine alfana'u an ibadati siwa shine tauhidi da an ba su da zo da shi sai kuma alfana'u an wujudi siwa to wannan shine nau'in wahdatul wujud kaga babu samamme sai Allah don haka duk wani abu da kake gani kawai Allah ne shi ne suke cewa hakika ka gano hakika yayin da ka ga hakika to babu bambanci tsakanin haram da halal a wajenka saboda kai duk abu komai kallon abu ɗaya kake masa baka wa kallon baka wa wani abu kallon abu biyu saboda wai in ka kalli abu kallon abu biyu kai shirka saboda komai ka gani kawai Allah kake gani kuma kowane abu ka gani umarninsa kake gani sauraka ba za ka bambanci tsakanin wannan haramun ne ko wannan halal bane duk komai da ka gani tun da kaddara sun ce to shi da kaji suna ta su yan hakika ne sun kai wannan shi ne abinda su hallaji suka yi ta yadawa a zamanin su sai ibn arabi daga baya sai ibn sabi'in sai ibn farid الحلاج نجا بيني وبينك إني تزاحمه فارفع بحقك إني من البين بيني وبينك وإذا كان سد الله أقوى تكني تكي دان مسا ترجيا كسن إني كان ما أقوى كتينا kace inni ni kenan to bai kamata ya ji cewa akwai shi ba to wannan innin tana dan masa turmutsitsi tana sa wani turmutsitsi ne tsakanin sa da wani farfa bi haqqika inni min al-bayt ka cire mana wannan inni din tsakani da kai saboda ka mu zama mu dunkule mu zama daya to shine suka ce ya kwafsa domin ya ga abu a magana ta ga ya kamata ya zama ba ga ga uku ba tunda yace bayni ka ga gashi wa bainaka ga Allah kuma inni kuma ka ga wata inni suka ce to ya kwafsa to wannan karewar lalata ke da shi ya zanto mutum baya bambance samuwarsa zuwa ta samuwar mahaluki da samuwar amahanci tare da cewa Allah subhanahu wata'ala yana hujja ana yana hujja da halittarsa akan bauta masa shi kadai ce halittarsa da yayi ita ce hujjar da take nuna shi kadai cancanta abota masa ya ayyuhan nasu rabbu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun kaga yana kafa hujja da halittarsa akan cewa akan cewa shi kadai cancanta abota masa su kuma anan sun mai da mahaluki ya zama shi ma Allah abin bauta to wannan shine abin da suke kira alfana'u an wujudis siwa wanda suke ganin wujudul makhluqat shine ainu wujudul khaliqi ainihin sabuwar mahalicci tace sabuwar halitta wanda shine qaulun ahlul ilhad wal ittihad wanda su suka fi kowa ga cewa cikin bayan Allah saboda hatta yahudu da nasara wanda suke da'awar hululi ba su yi da'awar hululi a cikin kowa ba yahudu cewa wanda nasara cewa yahudu cewa suke uzairu ibn Allah nasara kuma cewa suke talisa salata ba su ce hudu ba ballantana su ce kowa amma su waɗannan suna cewa kowa ma zai zama Allah zaka koma littafin at-tadkuriyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shafi na 222 yayi magana a kansu haka nan a cikin littafin sa Ar-Radd 'ala ash-Shadili shi ma a shafin sa na 161 yayi raddi a kansu wannan shine hanyar Ibn Arabi Al-Hatimi At-Ta'i ita ce hanyar Ibn Sab'in ita ce hanyar Ibn Farid ita ce hanyar عفيف التلمساني da alkonawi sadruddin ko sadrul alkonawi suna nan da yawa waɗanda waɗanda suke karanta abin da su zai ji zai abin a cikin karatu mun al-furqan bain awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan shafi na 122 zuwa 120 213 ibn taymiya ya ta magana kan su in ba a manta da karatun ba haka nan a cikin littafin sa ar-raddu ala al-muttaqin shafi na 521 a wannan littafin ibnu taymiya zai zo yayi magana zai zo yayi magana akan su mun zo wurin ba yi bayani cikakke ci gaba
فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ففرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والصدق والكذب والعلم والجهل والمعروف والمنكر وطريق أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء نعم.
وبين ما عليه الناس من الاختلاف to na fa inna allaha ba'atha muhammadan bil huda wa dinil haqq lalle allah ya aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shiriya da addinin gaskiya li yukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur dan ya fitar da mutane daga duffai zuwa ga haske fa farraqa bihi bayna al-haqqi wal batil ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam allah ya rabe tsakanin gaskiya da ƙarya والهدى والضلال تكان شريعة دبتا والرشاد والغي تكان بن هنيا تغسكيا دكما بن هنيا تابيوا والصدق والكذب تغسكيا كما تكان غسكيا دكريا والعلم والجهل تكان علمي دجاهلشي والمعروف والمنكر da abu mai kyau da abu mara kyau wa tariqi awliya illahi su'ada da hanyar a wato waliyan Allah rabautattu wa a'da illahi al-ashqiya da bakiya Allah kafafu duk Allah subhanahu wataala ya bambance tsakanin waɗannan ta hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam wala ce fa inna Allah ba'atha Muhammadan bil huda wa dinil haq Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama da shari'a da addinin gaskiya kamar yadda yake huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala din kullihi walau kariha al-mushrikun a wuri biyu kenan walau kariha al-mushrikun a wani guri kuma kafa billahi shahida Allah shi ya aiko da manzansa bil huda da gadda shari'a wa dinil haqqi da addinin gaskiya li yuzhirahu ala ad-din kulli dan ya wato ba shi rinjaye akan kowane addini walau karihal mushriku da koda mushrikai ba sa su wanda a cikin suratul tauba da kuma cikin suratul saf sannan a cikin suratul fath Allah ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq shine wanda ya aiko manzansa da shari'a da addinin gaskiya li yuzhirahu ala ad-din kullihi dan ya dora shi akan dukkanin addini wa kafa billahi shahida Allah ya isa mai shaida abinda ake nufi da al-huda shine abinda annabi ya zo da shi na labarurruka na gaskiya dake da ingantaccen imani da kuma ilimi mai amfani abinda annabi ya zo da shi na ilimi mai amfani da labarurruka da ya zo da su na gaskiya labarin annabawan da suka wuce da al'ummunsu labarin abubuwan da za su zo nan gaba na tashin alkiyama da abin da zai biyo baya na hisabi da alwuta da aljanna da a ni'imar yan wuta a ni'imar yan aljanna da azabar yan wuta waɗanda dukkan su labarurruka ne kuma dukkan su na gaskiya ne haka nan abin da yake imani ne shi ma an ya zo da shi na gaskiya haka nan kuma ilimi mai amfani wanda shine al-huda din da Allah ce wanda zai arsala rasulahu bil huda wanda shine al-huda din din al-haq kuma shine al-a'mal as-salihah ayyuka na kwarai ayyuka na kwarai ingantattu masu amfani wanda za su amfani mai su a duniya su amfani shi a lahira za ka duba tafsirin ibn kathir karkashin wannan aya ya yi wannan bayanin wannan alhuda wa dinin haq shi ne abinda aljanu lokacin da suka zo suka ji karatun ƙur'ani daga annabi sallallahu alaihi wasallama suka koma suna gaya wa mutanensu cewa ya haɗi ilal haƙƙi wa ila tsarikin mustaƙi cewa abin da ya zo da shi yana shiryarwa ilal haƙƙi zuwa ga gaskiya alhaƙ shi ne al'itikadat shi ne abin da ya shafi aƙida abin da ya zo da shi na aƙida duk abin da ya zo da shi na aƙida duka gaskiya ne wa dinin haƙ shi ne ila tsarikin mustaƙi da kuma tafarki madaidaici su ne ayyukan ibada ayyuka na ibada da ayyuka na al'akhlaq saboda haka shari'a ta kunshi waɗannan abubuwa ne guda biyu ta kunshi al'ilm wal amal ta kunshi ilimi ta kunshi aiki ilimi ana magana ilimi na shari'a ilimin sanin Allah sanin annabawan Allah sanin haƙoƙinsu sanin abin da Allah subhanahu wata'ala ya farlanta maka yin imani da shi na mala'iku da littattafai da ranar lahira da kaddara abubuwan da suke gaibu ne da aka ce kai imani da su wannan shi ne al'ilm sannan kuma shari'a ta kunshi al'amal wato aiki ta kunshi ayyuka na kwarai ayyuka na kwarai ana nufin abinda Allah subhanahu wataala ya yi umarni da shi yin aiki da abinda ya umarni da shi da barin abinda ya hada da al'amur wa nahi kayi abinda ya ce kayi ka bar abinda ya ce ka bari ka yi su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da kai wannan shine ilimi to shari'a abin da ta kunsa kenan ta kunshi waɗannan saboda haka duk abin da shari'a ta zo da shi na labari gaskiya ne duk kuma abin da ta zo da shi na hukunce hukunci adalci ne shine wa tabbat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmar ubangijinka ta cika ta fuskar gaskiya da kuma adalci sidqan ay fil akhbar duk abin da aka gaya maka abinda shari'a take baka labarinsa gaskiya ne kwakwalwarka ta gane ko bata gane ba gaskiya ne in ka nutsu ma za ka gane sannan kuma duk abinda shari'a ta zo maka da shi na hukunci yin kaza bar kaza to adalci in ka tsaya kai tunani za ka ga maslahar ka a nan take in ka kauce ma wannan to za ka shiga ɗirkaniya kuma za ka fada cikin matsala saboda shi wannan shine ma'anar wa tabbat kalimatu rabbika sidqan wa adla saboda ka babu wani abin da Allah ya bada labarin sa ko manzo ya zo ya bamu labarin sa zai zama ƙarya ne babu kuma wani hukuncin da Allah zai ce gashi ko manzon sa yi bayanin sa kuma ya zama ba adalci a ciki a ce akwai zalunci a ciki to wannan shine al-huda da wadinul haq da ake da ake da Allah ya ko annabi da shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda ya aiko da shi mustamilan bayanin hakki min batil ya kunshi bayanin gaskiya daga abinda yake ba gaskiya ba cikin abinda ya shafi sunayen Allah da sifofinsa da ayyukansa cikin abinda ya shafi hukunce-hukuncensa da labarurkansa wal amru bi kulli maslaha nafi'atin lil qulub ya zo da abin da yake umarni ne ga dukkan wata maslaha wacce kuma yanta zai amfana da zukata zai amfana da zai amfana da rayuka zai amfana da gangan jiki min akhlaqid dini lillahi min ikhlasid dini lillahi wahda abin da ya shafi tsantsanta addini ga Allah subhanahu wataala shi kadai da san Allah da bauta masa da umarni da kyawawan aika kyawawan dabi'u da kuma kyawawan halayya da hana munana dukkansu waɗannan suna daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kuma suna cikin alhuda wajenil haqq saboda haka abin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi min alhuda wajenil haqq yana daga cikin manya-manyan dalilan da suke nuna gaskiyarsa suke nuna cewa shi annabin Allah ne har alkiyama ta tashi wannan hujjar ba za ta bushe ba har gobe masu bincike suna ƙara ganowa cewa lalle addinin musulunci addinin gaskiya ne ko da kuwa musulmin sun yi watsi da koyarwar addinin sun yi watsi da kyawawan dabi'u da kyawawan halaye makaranta masu nazari masu bincike yayin da suka kutsa cikin binciken suna gano haka sai ka samu wani ya tashi a iya rayuwarsa taso wasu har girmansa babu abin da ya tsana irin musulmi irin musulmi kwanaki can akwai wani bature dan majalisa ne babba a holland ya shahara da nuna kiyayya ta fitar hankali ga musulmi yana daga cikin waɗanda wanda yake kira kiran gwamnati cewa duk musulmin da suke holland a kore su baki ne ba 'yan ƙasa ba to sai ya je zai yi rubutu wai zai yi rubuta littafi don ya ƙara fito da shirin musulmi da bakin tarihinsu sauraka sai ya je ya fara bibiyar littafin musulunci yana karanta yana karanta ai bai aje ƙarshe ba littafin da bai wallafa ba kenan sai ga shi ya musulunta sai ga shi ya musulunta na ga hira da aka yi da shi aljazira ce to kai ya aka yi shi biyu da bujiya ga shi da kai ka fi kowa ta ratsi da kururuwa da iyo a majalisa cewa lalle sai gwamnati ta tashi ta ɗauki babban tsauran mataki kuma sai yanzu ga ka kai kuma kai ne musulmi bai da'awa ya ce yadda wancan lokacin shi yadda yake ganin musuluncin yadda yake ganin wasu musulmi ya zanta cewa haka musulunci yake to dai dai da karanta musulunci sai ka to ashe shi musulunci ba sun yi hadarin riga da wasu abubuwa da yake gani shi abin da yake so ya ga an samu a bayan kasa shi ne musulunci yake nunawa adalci da zaman lafiya da gaskiya da amana sai ga musulunci ba abin da yake jinjinawa irin waɗanda abubuwa sai ga shi ya musulunta zai na dan babban mai wa'azi ne kuma da dan majalisa ne shahararre da ya kauran suna a cikin sha'anin yakar addinin musulunci saboda haka abin da yake cikin musulunci na alhuda wa dinil haq da Allah ya ko annabi da shi babban dalili ne babbar alama ce da take nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam take nuna gaskiyar musulunci kullama izdada al-aqilu tafakkuran izdada bihi farhan wa tawassura duk sanda mai hankali zai tsaya yayin tunani akan abin da musulunci ya zo da shi zai ji farin ciki zai kuma ƙara basira wannan maganar nasiru sa'idi ce a cikin tafsirinsa a ƙarƙashin waɗannan ayoyi cewa duk sanda ya ce fama ba'athahu Allah fama ba'atha bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-huda wa din al-haq abinda Allah ya aiko annabi da shi na shari'a da gaskiya da addinin gaskiya akbaru dalilin wa burhanin ala siddi shine mafi girman dalili shine mafi girman hujja da take nuna gaskiyarsa ce kullama zada al'aqilu tafakkuran izdada bihi farahan wa tamassura duk sanda mai hankali ya ƙara nutsuwa cikin tunani wato tunani akan abin da musulunci ya zo to zai ƙara farin ciki kuma zai ƙara basira wani ina jin ya yi wannan ta'aliƙin ne a can cikin suratul fati a da take cikin ko suratul fati ko suratul safi shafi na 859 sauraka musulunci abin da ya zo da shi abu ne wanda yake karara yana bayyana tsakanin gaskiya yana kuma bayyana tsakanin gaskiya da karya Allah ya dace lokaci yayi zamu tsaya anan kuma da dinin Allah da da kuskure Allah ya tafi wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
Thank you.